أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن ba na manta ba yau muna talatin ko? Shirin da tara talatin ga watan ɗaya hijira dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da shirin da biyar ga watan bakwai miladiya dubu biyu da shirin da biyar alkhairan da yake cikin wannan ranako muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkurani mai girma a wannan markazi mai albarka markazi ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifan dude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri yau insha Allah za mu tashi a suratul tawabun tun daga farkon suratul fatiha Allah ya ba mu iko yau mun zo suratul taqabun suratul taqabun wannan shine sunan wannan surar ba ta da wani suna da ya wuce suratul taqabun sai dai malamai sun yi sabani a wajen inda aka saukar da ita wasu malama suka ce sura ce madaniya wasu suka ce sura ce makkiya wasu suka ce a sura ce makkiya madaniya wani bangare nata a makka aka saukar da shi wani bangare nata a madina inda dai magana mafi rinjayi shine surar madaniya ce an saukar da ita ne a madina ma'ana bayan hijira kenan tana ɗauke da ayoyi goma sha takwas kalmomi ɗari biyu da arba'in da ɗaya tana da harafi dubu ɗaya da kuma harufa guda saba'in kenan wanda ya karanta wannan surar yana da lada mai yawa Allah ya albarkace mu da abin da wannan sura ta kunsa Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan sura ya bayyana muna halittar da ya yi ga ɗan adam cewa ya ƙasama mutane gida biyu akwai waɗanda suke mu'minai ne akwai kuma waɗanda suke kafirai ne a surar za mu ji Allah subhanahu wata'ala yana bayyana muna halin kafirai da suke ƙaryata ranar tashi algiyam kuma suna yayata wannan magana har Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabinsa gaya musu cewa fa lalle za a tashe ku kuma za a ba ku labari game da abin da ko kasance kuna aikatawa a cikin wannan surar Allah ya ji hankalin al'umman duniya gaba ɗaya cewa fa kar su bari dukiya ta mantar da su ranar lahira kuma kada son ‘ya'ya ya fifi su fifita son ‘ya'yansu aka addinin musulunci kuma za mu ji a cikin surar falalan yi don Allah idan Allah ya baka dukiya ka ciyar da ita don addinin Allah tufa akwai babban lada sannan Allah subhanahu wataala wannan sura yana bayyana muna cewa kowa ya yi kokari ya yi gurgurun imaninsa kowa ya ji tsoron Allah daidai gurguru da abin da ya kamata wannan za mu fara da farkon aya na farko da Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard halittun da suke cikin sammai da kuma waɗanda suke cikin ƙasai dukan suna yin tasbihi ga Allah mana suna tsarkake Allah subhanahu wataala da dukkan sifofin da basu dace da shi ba suna jingina wa Allah sifofi na kamala domin shi Allah subhanahu wata'ala lahul mulku shine yake da mulki na hakika duk wani abu da kake gani to mulki ne na Allah wa lahul hamdu kuma shi yake da godiya ma'ana yabo ya tabbata ga Allah Allah ake gode ma domin shi Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir yana da iko akan komai kaga wayannan abubuwa Allah da ya hada su wani zaka iya samun sa mai mulki ne amma yana gani za a yi wasu abubuwa bai iya hanawa bai ma sa an yi ba amma saboda shi Allah cikakke mai mulki ne duk abin da za a yi ya sani kuma in ya so a yi in bai so ba ba a yi wani kuma zaka ga aziz ne ma'ana yana da bawaya ya gagara kowa amma kuma bai da mulki bai iya abin da yake so in za a yi mai wani abu dole sai ya nemo masu yi shi ko Allah ba haka yake ba duk abin da yake so kawai zai ce da shi kun fai kun in Allah shi ya cancanta ya zama abin bauta saboda shi yake da siffofi na kamala shi yake da mulki na hakika sannan shi yake da kudura babu wanda ya gagare shi sa'annan Allah subhanahu wataala shi yake da godiya wanda bayi suke yi a gare shi Allah yake cewa huwal ladhi khalaqakum shi Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci ku ku mutane faminkum kafirun daga cikin ku akwai wanda suke kafirai ne wanda ya kafirce wa Allah wa minkum mu'min daga cikin ku akwai mu'mini kun gane ko haka Allah ya tsara Ibn Abbas yake cewa inna Allaha خلق بني آدم مؤمنا وكافرا Allah ya yi ‘yan Adam mumini da kahiri a tsari na Allah, wanda ilimi na Allah Allah sun dama wanda zai rayu mumini ne, wanda ilimi na Allah Allah san zai rayu kafiri ne, to da wanda ya kafirci dai da wanda ya imani duka halittu ne na Allah. Shi sa Allah yake ba mu labari a nan, kowallabi khalaqakum Allah shi ne wanda ya halicce ku ‘yan Adam, faminkum kafir wa minkum mu'min, daga cikinku akwai wanda ya kafirce wa Allah, daga cikinku akwai wanda ya imani da Allah. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa. Mana ko ka kafirce dai duk abin da zaka yi kana ƙarƙashin kulawa ne na Allah. Ko ka imani duk wani aiki da zaka yi kana ƙarƙashin kulawa ne na Allah, ba abin da zaka yi zama Allah bai da labarinka. Dan me kai ɗan adam in kana ganin an yi ma halitta ta burgewa ko ta ƙwarewa to akwai halittun da sun fi ba sun fi ka shi yasa Allah ya ce khalaqas samawati wal arda kai ɗan adam ba kai ɗaya ne Allah ya bafa Allah shi ya sammai da gaske bil haqqi da gaskiya dan abauta masa ba dan wasa wa sawwarakum kuma Allah ya suranta ku ya daidaita halittar فأحسن صوركم يكوت تهلتنكم وإليه المسير كما قال الله نيمكم ماتك in ka ganka kyakkyawa Allah ya yi ka haka in ka ganka mummuna a gurin ka fa amma a gurin Allah akwai abin da yasa yi ka haka Allah ya yi ka haka kaga mutum baki ne Allah ya yi shi haka in fari ne duk ya tahaka mutum Allah ya kyautata halittarsa halittar Allah babu mummuna duk wani abu da kaga Allah yayi akwai hikima shi yasa Allah ku kula Allah facciya ya khalaqa samawati wal arda Allah shi ya sammai da gaske kaga ba kalmi aiki bane bil haqqi da gaskiya sai Allah ya ce wa sawwarakum ya suranta ku ko yan adam kowane da adam Allah ya suranta shi ya mai tashi sura daban kuma a surar da Allah ya ma mutum dan adam Allah ya ce fa ahsana suwarakum ya kyautata suranta ku ba wanda aka muna na surarsa an yi shi yadda ya dace da shi kullum wannan yana bani misali yana bani tuna yana ƙara tunatar da ni Allah yanzu dai sai kaga duka mun haɗu babu wanda a irin wani doki misali nan masallacin duka ga mu mutane muke amma ba irin wani kowa da tashi kala daban ka aihe ya'ya duka ya'yan naka ne amma babu irin wani kowa da karshe ko yaya suka yi kama sai an samu inda bambanci yake aga Allah hakimu ne to wannan aikin ba yake tunatar da mu shi na yayi wannan kuma wa ilaihi al-masir gare shi makoma take don hayane da zaka yi zaka koma ga Allah idan ka san kana jinjiri ka girma kana samari kai aure har ana ce da kai baba to za a waye gari ka tsoha kuma za a waye gari ka koma ga Allah duk abin da an ka samu rana kawai karewa zai Allah yake cewa ya'lamu ma fi samawati wal ard Allah ya san dukkanin abin da yake cikin samai da gaske wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun kuma Allah ya san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke boyewa wallahu alimun bi dhati sudur Allah ya san abin da yake cikin zukata kamala kenan yanzu idan ka ƙera gida in kai magini ne in ka ƙware a gini ta shekara ashirin kana gini in ka ce ka lissafo gida nawa ka yi in ba sa ba ka manta da wasu in ma ba ka manta da wasu sai a ce gidan wane waye shi sai a ce kai da Allah ko ɗaki nawa gare shi ɗori nawa nawa ka yi kowane layi ya ci birgi nawa ne ba sa ba ka yi tunawa amma shi Allah duk halittun da ya yi yana bai da su ya san ka a yau ya san ka an jima ya san ka gobe ina bai da da ya yi samai ya kare saman suna cikin kulawarsa to duka halittun da suke cikin samai Allah yana sane da su kun san abin mamaki ku ɗan adam bayan an yi ku ba a bar ku haka ba abin da kuke yi a ɓoye Allah ya sani abin da kuka bayyana Allah ya sani kai bai kai bai tsaya nan ba zuciyarka in banda Allah ba wanda sa abin da ka koyi Allah ya ce to shi ya sani cikon ilimi ke kenan mutum me rage kawai ka sallama ma Allah inda shi Allah ya alamu ma fi samawat an kai istimalin ma ta ghaliba da wani da aqil rinjayar da abin da bai da hankali kaka wai duk wani abu da baka ɗauka ma wani abu bane shi Allah ya san da shi a cikin samu wal abin da yake cikin kasai ko yaya yake ciyayi wannan da zaka je gona kana noma kana kashewa kana noma kai ina kana kashe ciyayi ko dan ciyawa nawa ka kashe Allah ya sani kuma inda ka juya su Allah ya sani inda za su je Allah ya sani a gani Allah ya cincinta mu mu yi kauya gare shi Allah ya ce alam ya atikum naba'ul ladina kafaru min qablu shin ku mushrikai labarin wanda suka kafirce kafin ku bai zo muku ba da kuka kafirce wa manzo Allah shin ba ku ji an yi kafirai kafin ku ba sadaqu wa bala amrihim sai suka dandani karshen al'amarin su ma'ana suka samu mummunan sakamako saboda sun kafirce a ina anan duniya walahum azabun alim sannan suna da azaba mai radadi a lahira kaga matsalar sharri duk wanda bai bi Allah ba duniya dai ba ta yi masa dadi kuma in je lahira ba ta da dadi duk wanda ya bin dokar Allah lace zai sinya mai kunci a rayuwa a nan duniya lahira kuma ya tashi cikin kaskantattun mutane don haka duk wani da kaga yana faɗi tashi a nan duniya inda ba bisa neman yarda Allah ba ne wallahi in zai zo shi ma da ta yi ɗin rayuwar shi sai ka masa kuka babu abin burgewa ko da ya ciki babu duk wani matsayi da za a bi inda ba matsayin yawan Allah bai ya ba ne aikin banza ne wallahi wala ne ya ciki za ga mutu ya samu matsayi in kuɗi ne ya samu in matsayi ne na iko ya samu amma sai Allah ya jarabe shi da tsoron matarsa matarsa dai yana jin tsoronta in ta mai magana har rawar jiki yake yi kai kuma sai ka zo gida sai Allah ya hore ma matarka tana mai gida me matsalarka na ga dai baka murmushi baka dariya ya akai ne wallahi yau na gaji ne kai hakuri zo zo gashi yana kwanta shi kuma ya zo ya zo ta murtake waska ya akai ne eh ake haka na kake kaza kaza wallahi an baka bi Allah baka da hutawa ba Allah bai kyale ka ne ba ai ma Allah dabara Allah bai sa doka ka ƙibi ka zauna lahiya Allah ga yi ku je ku bincika wata rana a zariya ne wani ya zo zai sha mai cikin wata babban mota almajiri na riƙe da tasassa ya kalla ya ce ka Allah ka bani wannan mota ya kira shi ya ce yaro yaro bar fatan ka samu waka mota ni ma da nake ciki inda akwai yadda za a yi Allah ya raba ni da ita da nayi kaga zahiri za ka ɗauka abin ƙwarai ne ko ba haka ba ne amma ba abin ƙwarai ba ne ku ɗauki misalin karuwa karuwa in ta fito ka ganta a zahiri sai ka ɗauka mace ce shi amma a baɗini ba mace ba ce ita ta san haka wai amma sai ka ga matan aure da cike cikin gida wanda ban ce duka ba wanda ba su fahimci rayuwa ba sai su ga wa'annan mata burge suke yi ba su da burgiya babu shi ba burgiya kuma duk mai hankali bai yadda ya taba karuwa bale ma karuwa ta taba shi ai malamai suna ba da misali magudanar ruwa dush inda take gudana ka tabbatar dush ne sai a tattaro ruwan dush da kashin da komai sai a zo a zuba da sahe sai ka tarar da ruwan ya dawo sama kashin ya koma ƙasa ai dai ga ruwan nan da haske kana yadda shi taba ma jiki kai kana taba shi eh to balle ƙasan kun gana misali to haka ne misalin karuwa za a yi dabara a sama amma cikin nan Allah sauka to haka misalin duniya inda baka bi Allah ba za ka ga mutum na ta wahala ku diba ku gani wani ana karatu har kwana yake wani wala sai ya sha magani ya kwana kai da wajen tija yake baka iska amma kana kwana shi wani cikin AC zai zauna yana cikin climatizer amma bai iya kwana saboda tashi hankalin duniya kuma komai yana da shi a zahiri mu zauna mu bi Allah shi Allah yake ce alam ya atikum naba'ul ladina kafaru min qabl shin ku masu kafircewa Allah na ana magana da kafaran makka da duk sauran wanda bai bi Allah ba shi labarin wanda so kafirce kafin ku bai zo muku bane hmm Allah ya ce fa zaqu wa bala amrihim sun fadan dani sakamakon aikin da suka yi ma'ana ƙarshen al'amarin su da suka kibin Allah sun dandane azaba a nan duniya walahum azabun alimun kuma suna da azaba mai radadi a yaushe a ranar lahira kamar ka tambayi Allah to misa aka yi musu wannan mummunan hukunci Allah ce zalika wannan hukunci na sa musu azaba duniya da lahira ya kasance ne bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat domin manzanninsu sun kasance suna zo musu da hujjoji da ke nuna su manzannin Allah ne amma suka kafirce da suka kafirce ba su yi shuru ba faƙalu sai suka ce a basharin yahuduna na yanzu mutane ne za su shiryar da mu ma'ana wa'annan ne za a aiko mu bi su ba su ba isa Allah ce faƙafaru sai suka kafirce ba tawallau suka juya baya da suka kafirce suka juya baya wasu tagnallah shi kuma Allah ya wadata daga gare su ma'ana Allah shi ma ya kyale su da bukatar su don me don shi Allah wallahu ganiyun hamida Allah mawadacin sarki ne hamidun kuma godaddan sarki ne kun ga kalma biyu sun hadu ganiyun ne bai bukata a bar shi hamidun godadde ne za ka yi kaɗan kuma ya baka da yawa walhassanatu bi ashiri amtaliha lada guda a baka goma sai Allah kuma ganiyun ne dan bai da bukata a gare ku ce sa hadisi imam muslim Allah subhanahu wataala yake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku mutum ɗinku da aljanin ku kanu ala atka qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a da za ku zamo da imani irin mafi jin tsoron Allah daga cikin ku duk suce ku ta koma irin shi Allah ya ce ku kara min komai ba komai ku kara min kuma da za a waye gari a ce duk mutanen duniya sun zama irin wanda ya fi kowa iskanci suka zama ɗan iska irin shi Allah ya ce wannan kuma bai rage komai a cikin mulki ne ban da bukatar komai a gari Allahu ganiyun ne sannan Allah yake cewa da kuma aljanu da mutum na harko da na ƙarshe kamun fi sa'idin wahidin su tsaya wuri guda fasa'alu ne kowa ya roƙe ni fa qaitu kullu wahidin minhum mas'alatuhu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusu nakhyat idha udkhila fil bahr da kowa zai roƙa abin da yake so a bashi bai rage arziki na sai dai kamar yadda allura take rage wani abin an sa cikin teku Allahu ganiyun amma da yake mai tausayi ne sai zama hamidun kuma kai baya renawa dan adam kana iya bashi ya rena amma Allah duk abin da ka bashi baya renawa yanzu ka je wajen president sai ka dauki dan laban ka sa cikin bakar leda ka zo ka ce gashi ka kawo mishi in ba sa ba ba ka gane shi shi kamar shi za ka kai malaman ko ba ka bane amma yanzu in ka ɗauki ɗan laban ka ce Allah ga ɗan laban na ba wanga saboda kai sai Allah ya ce ya karba sai a baka ɗan laban goma kuma Allah ya ninka maka misali ya ninka Hamidu ne shi bai renawa ka dau dabino guda ka ce gashi Allah na bayar dan kai sai ka ce ikon Allah bawa na dan niyya wannan to na baka aljanna sai Allah dan haka jama'a in muna son mu huta mu rike Allah kisa Allah ya ce zalika wannan sakamako da aka yi musu ya kasance ne bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat domin manzannin su sun kasance suna zo musu da hujjoji amma faqalu sai suka ce abasharun yahduna na yanzu mutane su ne za su shirye da mu mana mutane ne za a aiko su zama su ne jagororin mun gane ko Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa da suka yi wannan magana kenan fa kafaru suka kafirce wa tawallu suka juya baya wastagna Allah Allah ya wadatu da su mana Allah ya kyale al'amarin su yanzu bai da ma bukata wani abu a gurin su saboda me saboda dama da yake nema ba don shi mabukaci ba ne shi ganiyun ne wadataccen sarki ne hamidun kuma godadden sarki za'amal ladina kafaru allai yub'athu Allah subhanahu wata'ala yake cewa kafirai sun raya cewa ba za a tashe su bayan sun mutu Ƙul Allah ya ce da mu zo ka ce da su bala lamarin ba haka yake ba wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tub'athunna wallahi za a tashe ku thumma la tunabba'unna bima amiltum kuma wallahi za a ba ku labarin aikin da kuka yi gabaki daya wa zalika 'ala allahi yasir wannan abu mai sauki ne a gurin Allah kuma sai da aka samu zala ya rantsuwa wajen ba da labari wannan gaba daya qur'ani wuri uku ne maimaita saboda ƙarhin magana a sa manzo ya yi rantsuwa duka ya zo a ƙur'ani so uku ne cikin suratu yunus da cikin suratu saba'i da kuma wannan sura suratu tababu babba mai daraja irin manzon Allah akan magana shi ce ya rantse a magana nan ta yi ƙarhi ina wani ya nuna babu shakka game da tashi alƙiyama shi yasa Allah yake cewa za'amal ladina kafaru kafirai mushrikai suka riya cewa Allah yi ba'athu cewa ba za a tashe su aka suke fada ko ul Allah ya ce ka ce da su bala a a lamarin ba haka yake ba wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tub'athunna kun ga akai استعمال فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة مقترن بلام التوكيد كما وأن اللام تدل على القسم تنالوني أكرنسوان yadda kaga fili mudari an karrana masa lamun aka akkada shi da nuna tauke to rantsewa ake wallahi ka gaya masu latub'athunna za a tashi kuma aka yi adafin magana summa sa'annan latunabba'unna bima amiltu za a ba ku labarin aikin da kuka yi wanda ya san larabci zai fahimci da aka yi ta'aƙobin jumlar da thumma yana nuna bayan tashi ba da tashin ku za a yi muku hisabi ba sai wasu abubuwa sun biyu inda da tashi da hisabi ne da ba ku labarin abin da kuka yi sai a yi istimalin wawon amma sai aka istimali da thumma inda adatu ne na atafi amma ya dole ala tarahi akwai jinkiri za a tashe ku sai kun gabani kun je gurin annabi adam kuna ya cece ku ku je gurin annabi wani kuna ya cece ku Allah ya shiru ya burzu da ku summa to sa'an nan ne la tunabba'un da bima amiltu sai ba ku labarin abin ku ai ka ga yanzu wan gaba ne an shashi sannan kuma a ga ka labarin aikin da kai dama ka san ba na kwarai bane amma mumini duka shi a lahira wannan bane bai sane shi Allah zai sa cikin rahama ta Allah ka samu na daga cikin wa'annan wa zalika ala Allah yasir wannan abu mai sauki ne a gurin Allah mana tashin ku koyi da mai sauki ne a gurin Allah inma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun haka al'amarin Allah yake da ya so a ce kasance ne sai wannan abu ya kasance fa aminu billah yi imani da Allah wa rasuli da manzonsa wan nuril ladhi anzalna da hasken da muka saukar da shi an nuru huna alquran ku imani da alkur'ani da muka saukar da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallam wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai bada labari ne game da abin da kuke aikata in dai sha ma mai ta muku khabirun imma min al-khabar wa imma min al-khibra duka dai ne al-khibra huwa adaqul ilm wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana da ganewa yana da sani na haƙiƙa game da abin da kuke aikatawa yanzu ni na san ka kullum muna tare amma in mun rabu ban san me ke gudana wajen ka ba shi Allah ba haka bane yana sanin da kaji Allah ya bada labarin abu haka yake kai kun zaka bada labarin abu sai dai ka bada wani abu kuma yana ɗauka ma'ana khabir min al khabar wala bima ta'maluna khabir Allah zai ba ku labari duk abin da kai kun yi kaza kun yi kaza kuma dukkan su dai sai ya faru kuma kowanne haka yake Allah ya san me muke yi kuma zai ba mu labari game da abin da muke aikata yaushe yawma yajma'ukum li yawmil jami'i ran da zai tara ku ga ranar taruwa ranar alkiyama kenan zalika yawmut taqabun haka ne ko zalika yawmut taqabun ran nan ne ranar asara take kenan at-taqabun ana menene ranar asara ranar da za a biya wani haƙƙin shi ne ya cuci wani kana ganin ka zo da turin lada ga ta nan ta taru ka cuci wannan ka cuci wannan sai a gabto a ba wannan a gabto a ba wannan yaran nan wasu za su yi asara ke kinan ka kuskura ka zo da menene ka zo da lihin wani tagabun alawazai ne tafa'ul malamai suka ce huwa fautul hazzi shine rabonka ya kubce maka na ne muke kuma a tagabun ya ba da ma'ana rana asara ran da kana ganin gidanka na aljanna da ya kamata ka shiga sai ya zamanto ga larar da kake ganin ka tara sai a gabci ka yi asara shi sai ka shiga akasin shi sa akwai wanda za su zo da wannan zai zo ga azumi ga nahila ga zakka ga komi gashi nan tuli amma dan yaudara na ya yaudari wannan ya cuci wannan ya yaudari wannan ya cuci wannan kullum abin da in dai kalli nan yana ganin aljanna ne to amma ba a gama lissafi ba ya cuci wannan eh yaya za a yi a ba wannan haƙƙin shi to babu abin da za a ba su a ɗebo lada a ce kai ji an sallame ka wannan shi wahayi ce gashi a ɗebo lada a komi ake ɗiba rage ya yake haka sai ga babu komi ko ta ƙare ee ba a gama biyan wa'annan ba su ma sai zo ce to Allah mu ma aljanna ta muke su ni dan kaɗan na ya rage ma shiga aljanna sai a ce to kawo zunubin a ƙara ma wannan kai ta kauce aljanna an dai asara na kawai wanda ya yadda yadda lahira ya zo aka yi lissahi ya kasa biyan abin da ake bin shi in gane ko? malamai suka ce a alagabnu a nan shi ne taksirul mu'min fi ihsani mutum mumini wajen yin aikin kwarai ya zama bai kai ba ya kamata a ce ka karanta izo guda ne amma sai zama to aya bi ka karanta turin nan zaka ce inda ka sani da izo goma ka karanta tana alkiyama kenan Allah subhanahu wataala yake cewa yawma yajma'ukum li yawmil jam ranar da Allah subhanahu wataala zai tara ku a ranar jam'i ranar taruwa zalika yawmut tababun wannan nan fa ita ce ranar abin nan ranar tona asiri kenan zalika yawmut taghabun rannan ita ce ranar to na asiri ko kuma ranar da za a ɗibin ma wasu haƙƙin su wasu su zo su yi asara na nan ne ko sai Allah ya ce menene mai yu'min billah duk wanda yayi imani da Allah subhanahu wata'ala wa ya'mal salihan yayi aiki nagari يكفر عنه سيئاته إذا كان كريم يزنب إنسا ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ألا زي شقد شيء الجنة ودك ورموسنا قدانا كشنتا خالدين فيها أبدا زاس دوما أتكيها أبدا كاكا سيأكا يتأكيدي أنك خالدين فيها زاس دوما أتكيها إسا سيكتي أبدا كنان كدير ما شكوين أن شقا الجنة باع في تاكين ذلك الفوز العظيم وأن شين يربوم في جرمه cikin rabo kowane rabo rabo ne amma wani rabo ne fi kowane rabo girma shine fauzul azim shiga aljanna insa akwai fauzul kabir akwai fauzul mubin akwai fauzul azim ko ba haka bane to Allah ka ba mu duka an zo an yi hisabi an kare komi ka tabbatar aljanna za ka shiga ka shiga ko ba ka shiga ba nan kayan rabo amma wani irin rabo ka yi eh fawzul kabir yanzu ka shiga aljanna kafa guda saura guda duk kana cikin fawzul kabir ne amma da ka ganka aljanna to zalika fawzul kabir ga fahimci wasa ka waffaka imanin ka ga Allah ka yi cikawa da imani duk kana cikin fawzul mubin to babban rabo shine Allah ya baka aljanna Allah ka ba mu aljanna والذين كفروا وإن سوك كافر تشوى الله وكذبوا بآياتنا سوك قريت آيوهم أولئك أصحاب النار وإن سنة يموت خالدين فيها سنة مدى وما أتكين وتر وبئس المصير ترد مكوما متن تكسن شي وتشي saboda haka wannan ayar tana ƙara ƙarfin aƙida ga masu imani tana ƙara ƙarfin sakankan cewa ga mutane cewa ma asaba min musibatin ba wani abu na musiba da zai shafi mutum dan adam a dukiyarsa ko a rayuwarsa illa bi idnillah sai da izinin Allah mai yu'min billah wanda ya imani da Allah yahdi qalba Allah zai waffaqar da zuciyarsa malamai suka ce anan duk wanda wata musiba ta same shi yayin da Allah ne ya jarabe shi da wannan abu to ya hada kalba Allah zai waffakar da shi da faɗin cewa Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha wannan Allah zai baka ikon yin hakuri amma duk wanda musiba za ta same shi bai wakilta ma Allah lamarin to zuciyar shi ba za ta iya karkatuwa zuwa ga karɓar wannan jarrabawa ba ya haɗa ƙalba Allah zai datar da zuciyarsa ya shirya da ita na karɓar haƙuri da kuma faɗin magana ta alkhairi kenan ɗan adam in ka samu Allah ne in baka samu ba Allah ne in wata musiba ta same ka abin da za ka fara kawo Allah ne amma abin da ganganci ba ko ba haka wani ka san wani abu da za ka yi bai yi ba kuma sai ka ce ai Allah na ya kaddara ka gari wannan ganganci ne saboda kana sai da sukari ga hadari nan ka kirhewa wai ruwa ya jika masu kai sai ka ce Allah ya jarabe da musiba eh gaga ne abin ka dai iya kokarin ka dan kana mu'mini ba a ce kawai ka saki jiki a duk inda ka ga wani abu zai same ka kai iya kokarin kauce ma wannan abu in ya same ka sai ka sa hannu bi ka karba haka Allah ya so amma ba a ganin an taho polisai za su kawo mutane ka ce kai ka dogara da Allah barka ya zaman ka a'a kai ma feta da gudu inda kai ana yi ita in an ce ma arziki wani aka yi haka ma wallahi musiba ce dai Allah ya hada da ita misali ne na kawo ba ka wani da Allah ya wani jagora Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai duk wani abu da kake gani Allah ya san da shi wa Allah ku mutane ku yi wa Allah biyayya wa ati'ur rasul kuma ku yi wa manzon Allah biyayya haka Allah yake so amma fa ku sani fa in tawallaytum in kuka juya baya kuka kibin Allah kuka kibin manzonsa inna ma ala rasulina albalagul mubin to shi manzon mu abin da yake kansa iya da sabo kawai amma hisabi ba nashi bane yin hukunci ba nashi bane namu ne inji Allah kana ji ko wai ka zo kana wa'azi wa da ku gyara wa wani sai ga a shi wala in ma ba dan malam da bai kaza ina zan malam da gyaran ka gyaran unhwanin ka na ba na wani ba man amila salihan fali nafsi wa man shakara falinafsi waman jahada falinafsi duk abinda kai kanka na wallahi duniyar gare babu abin da yake da rashin garanti irin duniya inda ita inda ta kai ana sai kai sai kai da rayuwar ta tsaya sai a ɗora wani kai an manta da kai in ba kai aikin kwarai ba kai asara to amma duka cikin ayyuka wani aiki ne kowane aiki kyau shine yima Allah biyayya da yima manzo Allah biyayya a kiyaye da wannan wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul kuyo Allah da manzon sa biyayya fa in tawallaytum in kuka juya baya kuka yi imani fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin to lalle abin da yake kan manzon shine yadda sako da bayyana muku gaskiya Allahu la ilaha illahu Allahu shi dai Allah ubangijinmu la ilaha illahu babu abun bautawa da gaskiya sai dai shi wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne masu imani suke dogaro shi ma wannan aya ce ta aqida sosai ka dogara da Allah ka samu Allah ka rasa Allah gane ko kuma ina gaya mana wannan mu yawaita maimaita ta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil sabon manzo Allah lokacin da aka ce da kafirai ne sun shirya za su menene za su kawo muku farmaki za su yi kaza suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madala da majibancin al'amari dan haka masu imani Allah subhanahu wataala shine majibancin al'amarin su kuma Allah ya ce su dogara da shi ku duba da kyau ku gani da Allah ce wa alallahi falyatawakkalul mu'min sai aka isti'malin fi'lil mudari hada yadullu ala istimrar mana dogaro ga Allah ba kai yau bane ko kuma in an jima a'a shi ya zama a rayuwarka duka haka koma ga Allah kana mai dogaro ga Allah haka yake shi ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani ku sani cewa inna min azwajikum lalle daga cikin matayenku wa auladikum da kuma ‘ya'yanku a duwan lakum akwai waɗanda suke makiya ne a gare ku, fahdaruhum ku kauce musu ma'ana ku kiyaye game da al'amarinsu, ku shiga tsantseni tsakanin ku da su suna iya kai ku ga hallaka wa in ta'fu amma in kuka yi yafiya wa tasfahu kuka kawar da kai wa takfiru kuka yi yafi fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma mai jin kai ne kun gane ku kenan sai zama wa in ta'fu in kuka kamar yafiya kuka kawar da kai yafiya an yi ma abu maimakon karama sai ka ce na yahe maka kun gane ko mutum ne ya mare ka kamata ya kamare sai ka ce a ta na yahe maka mutum ne kana da wani abu a cikin zuciya ka wani da Allah ka yahe maka ce ka yahe mace kaga wanga shi ba ma ya buge ka bane ya yi ma wasu abubuwa to duk irin wa'annan abubuwa an kun kauda kai da su kuma Allah mai gafara ne mai jin kai ne yana muku gafara malamai suka ce dalilin sauka wannan aya lokacin da Allah ya ba da umarni a yi hijira abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina hijiran nan ba karamin jarabawa bace ba muna jin ta da baki bayan ka mana misali kai yanzu kana nan garin Allah ya yi ma fatahi kana da komai na rufe asiri rana guda sai a ce wani gidanka da motarka da 'ya'yanka da matayenka da duk abin da ka mallaka ka bar su ga malam wani can ya koma kwanni da zama ka je gidan shi ka samu dan wuri ko da a masallaci ne kana kwana saboda musulunci kuma in ga abin da ka tafi ka rabu da su kenan sai dai an Allah ba ku wasu a ci amma wa'in ga ka rabu da su a yanzu da Allah mutum za su iya yin wannan shago wa mutum shi barin shagon shi zaka shi jam'i minti goma ya gagara kai wannan ne za a ce ma shi jira shi ta akwai kuduwa da kyau ba sabai da Allah yake cewa radiyallahu anhum ba wa mutanen wasa bane ba duniya ta suka samu gaba wallahi ba duniya suka samu gaba to shine sai wasu sun yi imanin suna son su hijira amma sai yayansu su kalle su yanzu ba za ka tai ka bar mu matan su ce a ba yanzu mala za ka tai ka bar mu sai su ga to ba su iya barin matansu da yayansu bari dai su yi zaman su saboda yayansu da matansu su kibin manzon Allah to shine lokacin da suka je suka ga waɗanda suka bi manzon Allah matsayin da sun ka kai sai suka dawo suna zargin ɗiyansu da mata suna cewa ko kun cuce mu in ba dan ko ba da yanzu matsayin suwana da suwana da mun kai shi saboda haka sai mun ɗau mataki a kanku to shine sai Allah ya ce a'a ku dai na baya ku ɗauki darasi da na gaban ku lalle cikin ɗiya da ɗiya da mataye akwai makiya gare ku waɗanda za su hana ku yin addini saboda su wanda za su hana ku fahimtar addini saboda yi musu ɗawainiya ko ku kiyaye da za ku yi mu'amala da su amma zancen ɗaukan mataki a aka ku ɗauka don me in kuka yafiya kuka kawo da kai kuka gafarta musu fa inna allaha ghafurur rahim kuma Allah sai ya gafarta muku to shine daga baya sai wayannan suka ce to sun gafarta musu ba za su ɗauki mataki a kansu to mu kuma ayan nan me take sun ta karantar da mu da yawa daga cikin mutane yau dukiya ta hana su sa addini iyansu sun hana musu su sa addini wani kullum abin da yake kokari bari in yi kokari in tara ma ƴaƴana yau in ka mutu babu mai kula da ɗanka shi kuma fa ƙarshen ta ma maraya ya taso iyakar dai rashin gata ko amma da yake akwai Allah Allah bai bari ya tozarta ba har ga shi yau shi ke ma wasu hidima wai amma bai yadda shi ɗin shi ya bar su ga Allah ƙoƙarin yake sai ya tara musu kun gane wannan kalkil ba kowa ke wannan kalkil ba ba a'a shi kuma wani bai son matan shi su wahala kullum yana son matan shi ya sa cikin condition kuma ya manci sadda aka ɗau cikin shi mahaifiyarsa tana gona wurin roron wake ma tana amai da sabon cikin shi ta aihu inda aka aihe shi ko likita babu aka yi ta yi mai wanka da dogon yaro ana bashi Allah bai kashe shi ba sai yanzu ku daina mantawa da inda an kai tofa ko ba gaba ne kan mu bari duk wani abu da zai shigaltar da mu addinin musulunci ya shigaltar da mu in muka bari sai mun yi da nasu ne kamar yadda wanga suka yi da nasu yanzu gashi mun fara karatun nan ko akwai wanda da su muka fara sun tafi kuna ganin ba sa da nasu ne ko da ba su gaya muku suna cikin da nasu ne ko a zuciya na sai ce inda na tsaya hada yanzu da ni ma aka yi kaza da da ni aka yi kaza to ake alkhairi kada ka taba yadda a yi ba da kai ba har ka dawo kana ce inda ka sani Allah kai wani jagora shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani inna min azwajikum akwai daga cikin matayenku wa auladikum akwai kuma daga cikin diyanku aduwwan lakum wayanda suke makiya ne a gare ku fahzaruhum ku kiyaye su ma'ana ku kula da su ku bari su shagaltar da ku game da lamarin addini kaga wannan aya tana nuna ba duka ƴaƴa bane suke shagaltar da iyaye daga lamarin addini ba duka mataye bane amma dai ana samu an fahimci Hausa Allah madaukin sarki iya wani jagora wa in da'afu in kuka yafiya wa tasfahu ku kauda kai wa tagfiru ko kai musu gafara fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne inna ma amwalukum ku sani dai dukiyar da Allah zai ba ku wa auladukum da kuma diyan da Allah zai ba ku a nan duniya fitna jarrabawa ce nan al fitnatu bi ma'ana al ikhtibar in san mun ce al fitnatu fil qur'ani ta'ti wa tufidu arba ma'ana kalmar fitina a qur'ani tana ba da ma'anoni guda hudu amma a cikin larabci kuma tana ba da ma'anoni da yawa to daga cikin ma'anar fitina a nan shi ne al'ihtibar da dukiya da yaya da Allah zai baka duka jarabawa ne kai ƙoƙari ka ci wannan jarabawa gane ko wallahu indahu ajrun azim shi ko Allah subhanahu wata'ala yana da menene yana da lada mai girma mana wanda ya istimalin lokacin shi a gurin Allah Allah zai bashi lada lada mai yawa ya saka masa da aljanna fattaqullaha ku dai mutane ku ji tsoron Allah mastata'tum daidai gurgudu me yake so wasma'u ku ji wa adi'u ku yi biyayya wa anfiqu ku ciyar daga cikin dukiyar da Allah ya baku khairan li anfusikum shine fi zama alkhairi a gare ku an fahimci Hausa Allah madaukin sarki isa mu dace wa man yuka shuha nafsihi duk wanda Allah ya kare shi daga kwadayin kansa Allah ya kare shi daga matsananciyar ruwa fa ulaika humul muflihuna to wa'annan sune masu rabauta da samun sakamako mafi kyau a ranar lahira kuduwa da kyau ku gani fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gurgudu da Allah subhanahu wataala ce ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ko ya kuma su imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah sabai sun girgiza sosai saboda wane ne ya sai ji tsoron Allah daidai haƙiƙanin yadda ya kamata sai Allah ya ce to ku sani fattaqullaha mustata'tum ku ji tsoron Allah daidai gurgudu a haraka ta addini fa kowa ci gurgure da zai iya ne ku ji tsoron Allah daidai gurgudu Abin da ake nufi yanzu ‘yan tashin sallah misali ta nahila kai raka a biyu ne kaga za ka iya yi don Allah to kai yayi in wanga ya ga hudu zai iya yayi don Allah yayi in wanga goma ya ga yana yayi don Allah yayi kwashi gwargwaro abin da zai iya kakka cika mu kanka shi yasa da yake manzon tsira sallallahu alaihi wasallam gwani ne a magana sai ya ce ma na haitukum anhu fashtanibuhu ko duk abin da na hana ku ku nisance shi wa ma'amartukum bihi fatu minhum mastata'tum amma duk abin da nace ku ku zo min da shi daidai gurgudu ku yi gurgurun abin da za ku iya na kakkare ni imanin wani kun ga yanzu in a ba da sadaka ne wani na ga wani ko ba haka bane to kakkare ni sadaka da wani ya bayar shi iya gurgurun abin da zai iya ne ina wajen ustazanci ne wani yana gaban wani ko ba haka bane kakkare da ustazancin shi kai kai yadda zaka iya ko mina na ne kan wani ya rena ma wani nashi abinda ake so kai dan Allah kai dan Allah in tuqridullaha qawdan hasanan in kuka baiwa Allah ramce ramce mai kyau yudha'ifhu lakum Allah zai danka muku abin da kun kafa shi wa yaghfir lakum ya kuma gafarta muku wallahu shakurun halim Allah mai godiya ne ka bada kadan ya baka da yawa halimun kuma Allah subhanahu wataala mai haƙuri ne abin da ake ne halim ai la yu'ajilu Allahu al-iqab Allah bai kauka zai hukuma kai da hi yau ya kamata a hukunta ka Allah shi hankura gobe ma kai Allah shi hankura shi bi ma kai Allah shi hankura ana dai jiran ka tuba kaga Allah ya mutu azaba abin nashi yayi muni alimul ghaibi wash shahada Allah shine ya san abin da yake a koye da kuma abin da yake bayyane al-azizul hakim Allah subhanahu wataala shine mabuwayi kuma mai hikima kaga ƙarshen surar ya dace da farkon surar an fahimci hausa surar Allah bayyana mana da shi mabuwayi ne mai hikima a ƙarshe kuma Allah ya rufe mana da cewa yana nan dai sifar nan da kuka sani ta izza Allah yana nan da ita hikima kuma Allah ne yana nan da wannan hikima har izuwa ran tashi alƙiyama abin da zamu rufe da shi kun ga sai Allah ya ce عالم الغيب والشهادة العزيز العزيز على وزن فعيل سنة حليم على وزن حكيم على وزن فعيل ونن وزن من أوزان سيغ المبالغة سيغ المبالغة yana da auzan guda hudu to wanga ɗaya ne daga cikin auzan na sayyidul mubalaga ma'ana Allah ya kai makura wajen hikima duk yadda kake tsammanin hikimar Allah ta wuce haka sannan haƙurin Allah duk yadda kake tsammanin Allah ya wuce haka ka yi Allah ɗan kaɗan ya lullinkawa duk da kake tsammani ya wuce Allah ka karɓa muna ka yafe wani kurakuranmu ina ganin mun zo ƙarshen suratun tagabon nan za mu taƙaita gobe za mu zo suratun nisa'i ko? ƙarama ko? to shi ke nan yana suratun talak bayani akan mata Allah ya samu dace nan za mu takaita abin da muka daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk